الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله يوم 31 ga watan uku miladiya 2022 wanda hakan yi daidai da 20 da bakwai ko da takwas ga watan sha'aban na hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku a yau insha Allah ta'ala za a buɗe tafsir na alkur'ani mai girma a cikin wannan masallaci mai albarka wanda muke fata wajen Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon karantawa daidai da ko fassarawa daidai da kun fahimta daidai sannan kuma da aikatawa daidai da yadda yake so ya yarda da shi daga muna gode wa Allah kwarai da gaske a bisa alkhairai iri-iri wanda ya mana daga bara har ya zuwa bana ya raya mu ba mu lafiya ya kuma ba mu kwanciyar hankali ta yadda har za mu zo mu dasa akan yadda muka kwana bara cewar an yi sauka ta alkur'ani mai girma an kai minar jannati wan nas har imam ya dauko mana farkon suratul fatiha ta kitab to insha Allah ta'ala yau sai mu fara da farkon suratul baqara da haka malam bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون
الله أكبر الحمد لله wannan sura ta suratul baqara ita ce sura ta biyu cikin jerin tartibin surorin alqur'ani mai girma wanda suratul fatihatul kitab ita ce ta ɗaya daga nan za su ci gaba da tafiya ta uku ta hudu har ya zuwa ta ɗari da goma sha hudu wanda su ne Allah ya azurta mu bara aka kai zuwa ƙarshensu to kuma gashi mun ɗauko sura ta biyu tun da tun bara ɗin an yi sura ta farko kuma ana ce mata suratul baqara wato sura wacce take magana kan saniya wannan saniya ba wata saniya ba ce face wata saniya ce wadda Allah zai gaya mana kissarta a cikin wannan sura za mu zo kan kissar wani mahaifi ne ya bar wata saniya ga ɗansa ɗan nan mai biyayya ne ga iyaye sosai to amma dai lokacin da mahaifin ya rasu yaron yana ƙarami to za dai a ji abin da ya shafi wannan kisan saniya a nan gaba to dalilin wannan shi yasa aka sa mata suna suratul baqara sura wacce take magana kan saniya kuma saniyar wacce ba a saba ganin yanayin ta bane in dai mun zo gurin za a ji yadda abin ke ke gudana kuma wannan sura madaniya ce wato in kada an ce sura madaniya an saukar da ita bayan manzon Allah ya yi hijira daga Makka ya koma Madina ba ana nufin wai dole sai manzon Allah yana Madina ba sawa'un ko da yana Makka ko yana Ta'if ko yana wani guri daban in dai bayan an yi hijira ne to wannan sura sunanta madaniya kawai haka al-Imam Suyudi ya ambata a cikin al-Itiqan fi ulumil Qur'an cewar da an yi hijira sura ta koma madaniya kuma wannan sura suratul baqara ita ce sura mafi tsawo a cikin alqur'ani duka gaba daya domin tana da ayoyi 285 a bisa riwayar warash annafi ne yadda na jimalin ya dauko karatu yanzu amma riwayar hafs an asim ita kuma ayoyi 186 ne inda bambancin kawai yake wajen alif lam mim dinnan kaga duk wanda ke karatun ruwaya Hafs an Asim zai ga aya amma ruwayar Warsh an Nafi al-Madani za a ga gurin ba aya ba ce nan ne kawai bambanci wannan sura ta ce mafi tsawon surori cikin alkur'ani kuma ita ce sura wadda take da aya mafi tsawo cikin alkur'ani ita ce wadda ake ce mata ayatul dayn ko ya ayyuhal ladina amanu idza tadayantum bidaynin ila ajalin musamman zuwa bi kulli shay'in alim za ga ta dauke sidira ko shafi guda duka kuma wannan sura tana da albarka sosai domin ita ce take da ayatul kursi a cikin ta in ka lura da kyau kuma ita ce za ga tana da amanar rasul a can karshen ta kuma ita ce sura ta alqur'ani wacce ta tattaro da kissoshi mafiya yawa kuma ma'ana ta tattarar da kissa ta kai goma sha ɗaya zuwa sha biyu wajen kissoshi kuma wanda aka ambata kusan sarahatan banda wanda aka fada zimna akwai wanda aka ambata a kunshe wanda suna da yawa waɗannan kuma sannan sura ce wadda take tana da hukunce hukunce da yawa aya ishe ka dai ba mun ce akwai ayatul daini ba aka ta yi magana kan bashi ko akwai magana auratayya sosai a cikin suratul baqara akwai magana kan saki na aure akwai magana kan shayarwa ko akwai magana kan magana khul'i duk babin aure ne akwai magana kan nikahu tafwi abubuwan suna da yawa duk idan muka zo za a ji al'amuran da ya shafi wani to tana farawa da bismillahir rahmanir rahim alif lam mim to shi wannan tafsiri kamar yadda dama muka alƙawaranta yadda Allah ta'ala ya nuna mana wancan ƙarshen shi to da mun so a tafi da gudu yadda za a yi sauri a wata sassan sai a ga to ko an yi gudun ai ba gurin zuwa a tsaya yadda za a rika fahimtar al'amuran sosai ya fi in Allah ta'ala ya so ita ma wannan mu kai karshen ta za mu kai in kuma Allah ta'ala ya yi nufin ba mu ne bane za mu je karshen ta wa'anda za su dasa za su ci gaba fa'idar abin dai manufar abin a rika fahimtar da mutane sakon Allah da ke cikin littafin shi ba magana sai an yi sauri an yi sauka an yi kaza ba to wannan kalma ta alif lam mim fassara ta mafi inganci wadda babu shakku la gubara alaiha shine mutum ya ce Allahu a'lamu bi muradihi bi zalika Allah shine mafi sanin abin da yake nufi da haka hujja mafi girma akan haka saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taɓa fassarawa ba an gane ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taɓa fassarawa ba ko so daya saboda haka inda ko wa aka sauka wa alqur'ani ai manzo Allah ko inda lallai ana buƙatar mu gane tunda dai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim mun sauka maka da alqur'ani dan ka bayyana wa mutane ka wa mutane bayanin abin da aka saukan musu an gane ko to inda akwai wata hikima ko wata fa'ida wajen mu san wannan alhuruful muqadda ake ce musu to da Allah ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan yayi mana bayanin haka amma tun da ga Allah ya saukar da su amma bai sanar da annabi su ba ko kuma ko da ya sanar da su da shi su bai sai ya gaya mana ba to kenan babu hikima wajen gaya mana wannan ina fata an gane wannan sai dai kawai ka ji malamai suna cewa an ce kaza ne an ce kaza ne wannan kuma kaga ai duk sunan shi rajaman bilgai kamar lalibe ne a cikin duhu saboda shi ne ma'aiki ya faɗe su kawai ya yi shuru domin ma kawai mun zaɓi cewar mu faɗe su mu yi shuru yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi Allah ya ƙara mana sa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine fassara ayar farko kenan sai kuma aya ta biyu zalikal kitabu la raiba fihi wannan littafi na alkur'ani babu kokonto a cikin shi amma kalmar nan ta zalika an ce tana yin amfani ne lil isharati ila al-ba'id dan ai ishara zuwa ga abin da yake can nesa kamar a ce zalikal kitabu wancan littafin wanda ke nesa kuma nesa ma da yawa domin idan ka ce zakal kitab shine wancan littafin amma zalika zalikal kitab wancan littafin na can nesa to me yasa ga alqur'ani a gaban mu kuma ake ake mai ishara da zalika wancan an ce lil isharati ila uluwi daraja shine dalili kawai domin a mana nuni cewa darajar shi fa kololuwa ce can take sosai nesa ne ba wai ba wai ishara zuwa ga nisan guri ba an gane bambanci ko ga shi a gaban ka amma fa ba za ka iya gane shi duka ba sai dai ka iya dan gane abin da za ka gane saboda girman darajar shi da nisan darajar shi yasa aka ce zalikal kitabu kuma wannan kaulatan din tunda na ce za mu rika dan taba abin da ya shafi al-irabi ko sarfu ko balaga yadda ya samu din wasu guraren wannan kaulatan din na zalikal kitab ishara ce zuwa ga al-mukhatab wanda ake magana in mutum ɗaya ne to za a ce zalika din kamar yadda Allah yana gaya wa manzo Allah tunda da yace zalikal kitab wannan littafi to kuma a cikin wannan kaulasin din da aka yi fata ana nihin manzon Allah ake gaya mu idan da a ce hidabin ana yin shi ne ga mutane sai a ce zalikuma haka za a ce in mutum biyu ne kaga annabi Yusuf lokacin da 'yan gidan yari suka kawo mai mafarkan su guda biyu da zai kai fassara masa yake cewa zalikuma mimma allamani rabbi wannan an gane ko kuma din da su yake wannan abin in gaya muku shine yana daga cikin abin da ubangiji na ya sanar da ni in kuma mutanen da yawa ne sai a ce zalikum kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala yayi khidabin me yake cewa zalikumullahu rabbukum wannan shine Allah ubangijin ku tunda ana yi da mutane da yawa a ce zalikum annabi zaliha zulaikha ke lokacin da abin da ya faru tsakaninta da annabi Yusuf ya faru ta gayyato waɗannan mata ko suka ringa yanke hannu da suka gashi sai da ce ko fazali kunnan lazi lumtun na nifi fazali kunnan lazi saboda da mata take magana da haka karka ga zalik ya tsanani wani kalma haka take zali din nan shine amma ka isharar namijin da kake zaliki to mace kake wa magana ke an gane ko shi abin da ka nuna ka nuna shi to wannan kaulasan din duk abin da ya kunsa to ya danganta da wanda kake wa magana kawai shi ke gwada wannan din a gane wannan da kyau zalikal kitab da haka kuma Allah yana cewa manzo Allah wannan littafin da manzo Allah yake Isa aka ce zalikal kitab la raiba fi babu wani kokonto a cikin shi da haka hudan lil muttaqin shiriya ne kuma ga masu jin tsoron Allah. To a cikin wannan aya ta biyu akwai guraren wakafi guda biyu. In ka gada maka ce zalika kitabu la raiba wannan littafi na alqur'ani babu kokonto. Sai kuma ka ce hudal fihi hudal lil muttaqin. Cikin shi akwai shiriya ga masu jin tsoron Allah. Ko kuma ka ce zalika kitabu la raiba fihi yadda muka fara fassarawa. babu kunkunto a cikin shi sai ka ce hudan lil muttaqin sai ya zama hudan lil muttaqin khabarun li mubtada'in mahzufin taqdiruhu huwa zai zama babu hukunta cikin shi sai ka ce ma'anar shi kamar ka kaddara huwa hudan lil muttaqin shi alqur'anin shirya ne ga masu jin tsoron Allah yasa za ga masu rubutun mushaf za ga sun sanya dage-dage guda uku wajen wajen larai ba din kuma wajen fihi din ma za ga sun sanya wai ishara ce zuwa ga kana iya wuto wancan wakafin na farko kace zalikal kitabu la raiba fi kuma kana aikawa kace zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin dan ya hade maka fuskokin fassarar nan guda biyu kamar yadda na faɗa sannan attaqwa wajen malamai abinda suke fassara attaqwa da shi shine imtisalul awamir wajtinabun nawahi bin umarnin Allah da kuma nisantar abin da Allah ya hana shine kawai ba ana nihin mutum a ce yana jin tsoron Allah hey ta kaf kaf kaf kaf ba haka ake ni ba ana nihin mutum yana bin umarnin Allah kuma yana nisantar hanin Allah shine kawai ma'ana wannan shine almuttaqi almuttaqi wanda sune jami'in sai yake almuttaqina dinnan to wannan almuttaqina dinnan da aka faɗa a cikin wannan aya masu jin tsoron Allah to su ne waɗanda sufofinsu suka zo a gaba a cikin ayoyi na gaba aka ce ga sunan Allah zina yi umino da bilgaibi su ne waɗanda suke jin suke yin imani da abin da yake a ɓoye suna yin imani da abubuwan da suka a ɓoye me yake ɓoye akwai maganar tashin alkiyama ko a ga ai a ɓoye yake akwai maganar hatta wato ni'imar ni'imar da ke cikin kabari da akubar da ke cikinsa da kuma maganar aljanna da wuta da hisabi da maganar ma'auni da takardu na au duk waɗannan kaga wasu abubuwa ne wanda suke aboye ba mu gansu ba amma mun yi imani ne to su ba ta masu imani su yi imani da sun yi imani da abin da yake aboye sannan kuma wayu qimuna salata suna kuma tsaida sallah tsaida sallah shine yin ta akan lokaci sannan kuma da kuma aiwatar da ita yadda shari'a ta gwada ayita ba tare da an tawaye komai cikin ta ba shine ma'anar tsaida sallah in ka lura ba cewa ake suke suke yin sallah ba kawai a suke tsaida sallah magana ce mai tsawo a ciki sannan wa min ma razaqnahum yunfiqun suna kuma siyarwa daga abin da muka azurta su da shi tun daga kan siyarwa ta dole na haƙƙin Allah na zakka da kuma siyarwa ta dole na iyalan mutum da 'ya'yansa da abin da ya shahi dabbobi da sauransu don duk irin wannan abubuwa ne masu faɗin gaske to suna yin wannan suna siyarwa daga abin da muka azurta su da shi to siyar Allah zina yi umiruna bil gaibi wanda suke yin imani da abin da ke goye ai farkon maratibul imani guda shidda za ga an ce al'imani billahi ko akwai wanda ya taba ganin Allah aga ba wanda ya taba ganin Allah sai dai rasulullah shi wannan dama an ce kar kusa bil ru'yat wal mi'raj an ke ban manzon Allah shi ya ga Allah amma ba idan da ya taba ganin Allah sai idan manzan Allah shi kadai shi ba da zaka ji malamai suna ta maganganu iri iri wasu sai kaza wasu sai kaza amma dai hakikanin lamari manzan Allah shi ya ga Allah duk da cewa ruwayoyin hadisi na na Aisha tana cewa duk wanda kaje ya ce a manzan Allah ya ga Allah to yayi wa manzan Allah ƙarya akwai ruwayoyi da yawa na na Aisha da take faɗin wannan to amma dai mafi yawanci duk sahabbai ba su yi kan wannan ba balantana kun malamai da suka taho daga baya in ka duba cikin ashiba na alƙali iyam za ga ya kawo mafi yawancin malamai duk sun tafi akan cewa manzan Allah ba ya ga Allah an gane ko har ya kawo asari na Abdullahi bin Abbas inda ake mai tambaya cewa wai shin hal ra'a Muhammadun rabba shin ko annabi Muhammad ya ga ubangijin sakuwa Abdullahi bin Abbasin da ya tashi tabbatarwa sai ya ɗauki wani usulubi na ƙarfafa al'amarin cewar ba ma ganin wasa ba ya ce ra'ahu ra'ahu ra'ahu ra'ahu ra'ahu ra'ahu ya yi ta faɗi wannan fassara kowace kalma a nan ya gashi ya gashi ya gashi ya yi ta faɗi har sai da ya neme shi ɗin wato zuwa da ya gwada abin ba fada wasa ba ne ya ga Allah sosai haka imani da Allah shine farkon imani sai kuma imani da da littattafan da Allah ya saukar da litta da kuma manzannin Allah da ya aiko da mala'ikun Allah da kuma ranar lahira sai imani da kaddara in ma ta alkhairi ko ta sharri wannan idan mutum ya cika su fab to ya zama mai imani amma wasu kasu karke tsammanin wani al'amari ne mai sauki a'a tun daga kan imani da Allah tun a nan babban magana take ai ba da baki ake shi imani mahallin shi shine zuciya ina fata an gane wannan mahallin imani shine zuciya dan kawai mutum ya ce ai na yi imani da Allah ina to ai da munafikai su ma ai da waliyan Allah ne kuwa so da ai su ma sun fadi amma na yi imani da Allah da gaske har a zuciyata na yadda akwai Allah farko ke na yadda kuma yana da iko shi ke rayawa shi kadai shi ke kashewa shi kadai shi ke azartawa shi kadai shi ke talautarwa shi kadai shi ke sa ciwo shi kadai shi ke warkarwa shi kadai shi ke yin komai duk abin da ya faru gare ni ko ga wani na Allah ne kadai ke yi mutum ya yarda da Allah da wannan sigar to sai a ce ya yi imani da Allah wannan amma na yi imani da Allah da na ɗan ciwon kai sai in ce wani ne yaman asiri an gane ku da ina ikon Allah ina kaddara Allah ina yin Allah isa fa Maulana Shehu Ibrahim radiyallahu anhu cikin littafin da muke karantawa din nan ranar Lahadi na Sa'aratul Anam ko yace wani mutum ya tambaye shi so kai shehu me yasa in an yi maka abubuwa irin na wanda ya kamata karama ba karama sai ce tsoron abubuwa guda biyu ko dai tsoron zalunci ko tsoron kafirci yace ni dai na san Allah shi ke yin komai to idan bayan na san Allah ke yin komai sai wani a ganin shi ya yi min wani abu shi a tunanin shi to idan na rama to ai na zalunce shi ita in ko na kudurta cewa wannan din shi ya min wannan abin na rama ita ta kuma wannan kafirci ne na fada ma amma wannan a yaran su na manya yake magana shari'a ba ta hana irin su la yahibullahu zahara bil qawli min as-su'i illa man zalim wani yazo misali ya fallawa bani kana iya ramawa ba ne ba haram bane amma wannan wani mataki ne wanda shi Shehu Ibrahim radiyallahu anhu yake magana akan sa kan wancan tsarin da haka a takaice imani da Allah akan haƙiƙanin imani da Allah to imani da manzannin Allah a matsayinka na musulmi tun daga kan annabi Adam har ya zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an yi annabawa dubu ɗari da dubu ishirin da dubu hudu cikinsu Allah ya wari manzanni ɗari uku da goma sha uku ko da goma sha hudu ko da goma sha biyar bisa saɓanin ruwayoyi duka dole dole a matsayinka na musulmi ka yadda da duk waɗannan annabawa cewa daga Allah suke kuma ka so su kuma ka ka girmama su in yau za a in yau za ka zagi wani annabi ko ka wulakanta shi ko ka rena shi to ka fita daga musulunci sai ka kare shi ka kuma mu kaga wannan shine tsarin musulunci in yau misali da kiristoci za a samu wani ya ci mutuncin annabi Isa ne ya ci mutuncin manzon Allah misali sallallahu alaihi wasallam ya zagi annabi a matsayinka na musulmi kai kuma sai ga ai annabi isa suke girmama kaza kaza kai ma sai ka faɗi mai wata bakar magana to ka tashi daga aiki da haka imani da manzon annan Allah shine da wannan siga sai kuma imani da littattafan Allah shi ma irin wancan tsarin Allah ta'ala ya saukar da littattafai guda ɗari da hudu duka to kowane littafi daga cikin littattafan nan da Allah ya saukar dole sai ka yadda lallai Allah ne ya saukar da shi kuma ka yadda in yau da za a samu wani ya ce bai yarda da inzila ba ta annabi isa alaihi salam to ya kafirta zama a rike wannan a rike wannan bayani shine shine fawaid na mu tafsir din da muke su sakara dukkan da suka shafi aqida ta musulunci sai kuma yin imani da wato ranar lahira dole ka yarda da cewa akwai wata rana wadda wannan rayuwar gaba ɗaya za ta ƙare duka za kuma a isa wajen Allah subhanahu wata'ala idan aka je kuma wanda ke da ikon yin magana a wannan gurin shine Allah tabaraka wata'ala sai kuma waɗanda Allah ya ba izini an gane ko inda Allah ta'ala ya faɗa cewa la yatakallamuna illa man azina lahu rahman mutane ba in an zo tashi alƙiyama a ranar lahira ba za ba wanda ke iya yin magana sai wanda Allah ta'ala ya yi mai izinin ya yi magana din wannan kaga yana ishara da za a yi ma wasu izini su yi magana din kamar yadda al'allama ali bin al-husayn a cikin kitabun zuhud yake cewa wa shakhsin kana fi dunya haqiran yubawwa'u manzilan nujubil kirami ko kuma idan wancan mai yin ƙarin da yake cewa wa tilkal yawm ko yu'zanu fil kalami a wannan rana kuma sai ga an yi mai izini ya yi magana shi wannan mutum a nan duniya za ka ga mutum ba kowan kowa ba amma a ranar lahira tun da ya biyar da Allah ya tsaya ya bi Allah sai a yi mai izini yana daga cikin masu yin magana a ranar ya faɗi abin da yake so kuma Allah ya biya mashi bukatar shi to imani da ranar lahira kenan kai ta da suwa a kowanne rana za a kai za a yi sakamako wanda ya kyautata ya tafi aljanna wanda ya munana ya tafi wuta Allah ta'ala ya kare mu daga shiga wuta ya kuma azurta mu da shiga aljanna to kuma akwai kuma imani da kaddara ta alhairi da tashar duk abin da ya same ka ka dauka daga Allah na'am ba muna kora akwai shedanin mutanen da suke kulla makirci ga wasu ba akwai amma dan Allah kaddara tsafi ne ma za a yi misali ila dauko gashin kaza da kashin kaza da waye wannan abubuwan sai a tsindiba su a wani guri dan Allah wannan abin yayi kama da abin da zai zo ya tasiri a jikin wani an ɗauko misali mushen tumfabiya ko misali kashin kaza irin wannan abubuwan na kazanta an hahaɗa an ji an yi wasu to tobe-tobe na tsibbace-tsibbace an wurga a wani gu wannan abin tasowa zai taho gunka ko da to ko ka suru ta sanadiyar wannan ka sani ai mai cutar wannan haƙiƙa ba sai na faɗi sunan shi ba ina ba ta an gane wannan tun da nassin qur'ani yana cewa game da masu sihiri وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله su masu sihiri duk sihirin da suka yi duk tsafin da suka yi ba su iya cutar da kowa sai in Allah ne ya bada dama kawai to a matsayin mu na musulmai dole duk wani abin da ya samu mu na alhairi mu dauka cewa daga Allah ne kawai sai dai idan alhairin ya biyo ta hanyar wasu bayi na Allah mu gode musu mu kuma biya iya haƙƙin da ya kamata mu biya game da su ina fata an gane wannan in wani sharri ya same mu mu ɗauka daga Allah ne wannan sharri amma idan wani abu ne wanda mu muka zama kanmu ta hanyar ko maganar bakinmu ko zuciyarmu ko wani abin da ya sha irin wannan sai mu jingina abin da zuciyarmu ko shaidan amma in wani bala'i ne na wani abin da ya zo ya faɗo maka to kan kalli wani cewa wani ne ya man kaza wani a'a ka ɗauka daga Allah ne ka nemi tsari kuma abin neman tsari ne ke addu'o'in da za ka yi waɗannan su ne rukunan imani da Allah ta'ala ke so Allah zina yi umiruna bil ghaib su ne waɗanda suke yin imani da abubuwan da suke a boye mala'iku ban faɗa ba ko imani da mala'iku yana da faɗi amma bari in takaice shi ka yadda akwai mala'iku kuma su wasu jiki ne na haske ba jiki ne irin namu ba Allah ta'ala ya ba su ikon shiga ko'ina ko an rihe kowa da ko'ina da ko'ina za su shigo kuma sannan daga san ne za a gyara san za a gyara an gane ko da haka wato jiki ne na haske suna iya shiga ko'ina kuma Allah ta'ala ya ba su ikon canza kamanni in mala'ika ya ga dama zai iya zuwa akan siffar wane da wane da wane kamar yadda mala'ika yake zuwa gun manzo alaihi salatu wassalam da sifa ta sahabin sadihiyatul kalbi da yawa kuma sai ya tashi wani wani sahabi ne kyakkyawa to jibril yana zuwa gun ma'aiki alaihi salatu wassalam da wannan sifa sahabai su zo a dan ira ya tashi ya tafi ya ma'aiki ya ce masu kun san waye ya tashi ya rasulullahi sadihiyatul kalbi ne wannan ita a'a jibril ne alaihi salam sai kuma dihiyatul kalbi ya zo aka kuma ba wannan kayan ya sawo ba so wai dihiyatul ba kai ka tashi sai sai na zo yanzu ana kenan alhali kaga jibril ne ya zo da sifar dihiyatul kalbi kuma yakan zo da sifofin ya zo da sifar matafiyi ko a hadisin sai da na umar na na biyu cikin arba'un hadisan to Allah ya ba su ikon canza kamanni kala kala kala kala kaga as- ah, ashabul fil da me aka halakar da su wasu bakoyi ko in ce wata laka wanda aka kona a cikin wuta amma wanda suke dauke da su ɗairan ababi wasu tsuntsaye ne jama'a jama'a wannan tsuntsayen ba wani abu bane face mala'iku ne Allah ya turo su da sifar tsuntsaye to dole ka yadda cewa akwai mala'iku tasirin su kuma a rayuwar musulmi shine akwai mala'iku wanda aka sanya suna rubutun ayyuka shine idh yatalaqqa al-mutalaqiyani 'an al-yamin wa 'an al-shimal qa'id kowanne wannan na nan a zaune wannan na nan a zaune ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid duk abinda mutum zai furta raqib atid sunan kowanne ne a cikin su haka ba sunan wannan raqib sunan wannan atid ba kowanne sunan shi raqibun atid fassarar raqib shine wa- mai mai kula da al'amari atidun kuma wanda yake yana halarsa a gurin to kowanne sunan shi ne haka wannan sunan shi raqib atid wannan sunan shi raqib atid suna rubuta duk abinda bawa ke yi ke aikata to wannan rubutun da suke yi suna yi ne ba tare da wani abu na ilimin ubangijin su ya tsara ya game da wannan abin ba Allah yana sane kuma ya san abin da suke rubuta ba wai dan bai sani bane yasa suke suke wannan rubutun saboda shi Allah ranar alkiyama zai yi hukunci ne irin hukunci na alƙalanci kayi kaza kayi kaza ba wai na san kayi kaza na san kayi kaza ba. ga hujja ga yadda aka rubuta ga kaza ga kaza wannan tsarin Allah tabaraka wataala zai to shine wa'annan abubuwan mutum ya imani da mala'iku a wannan sigar zai rika jin tsoron Allah akwai mala'iku kuma wanda aka ba dan adam suna ba shi kariya daga abubuwa iri-iri daban-daban kamar yadda nan gaba idan mun zo kan ayatul kursi zaka ji ma'aiki ya gaya ma Abu Huraira idza awaita ila firashik a hadisin muslim ne ma wannan idan ka je shimfidarka to faqra ayatul kursi ka karanta ayatul kursi falan yazala ma'aka min Allah hafizun kariya wani mai kariya daga cikin mala'iku ba zai gushe ba yana nan tare da kai an gane ko yace kuma wala yaqrabka shaytan kuma shaytan bai isa ya zo kusa da kai ba ne karanta ayatul kursi to ashe kaga wa'annan imani nau'o'in imani guda shida kowanne in za a fada da bayani kai shi yana da faɗi kwarai da gaske amma sai dai ɗalibai masu neman ilimi bari in masu wata ishara mutum ya duba littafin shak abubakar al-jazairi na minhajul muslim akan babin imani da allah to sai ka duba za ga waɗannan bayanan da kuma ƙarin bayani mai faɗi kan lamarin da ya shafi wannan nau'in imanin guda shida ina ba ka an gano wannan sannan da ya ce da aka fi umin na bilgaibi wa yuqimuna salata suna tsaye da sallah tsaye da sallah abu ne mai tasiri kware da gaske kuma shine matsayin kai a musulunci matsayin sallah a musulunci matsayin kai a jikin dan adam da Allah jama'a ai muna ganin masu hannu ɗaya ko haka ne kuma suna rayuwa lafiya muna ganin mai kafa ɗaya kai ana iya ganin mutum ma bai da kafafuwa bai da hannuwa dan ni na taba gani kuma ya rayu amma akwai wanda ya taba ganin mutumin da ke rayuwa babu kai ka taba gani idan ana so a gane waye wane kawai fuskar shi ake kallon ce wane ne wannan to matsayin sallah kina a musulunci in an zo zamanin khalifofin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Abubakar Umar Usman Ali radiyallahu anhu game da cikin tafsirin mana bana zami ta maganganu kansu dan mu duk mun yarda da su gaba ɗaya. wato waɗannan a zamanin su duk idan za su za a je yaki tun daga zamanin ma'aiki ma in ya tura tawaga abinda ake so a ji idan ya tsaya in an ji kiran sallah a garin to ba za a yake su amma idan aka ji ba a ji kiran sallah ba to an san akwai matsala garin nan ba musulunci bai shiga ba ba su karɓi musulunci ba ba mu a yaƙe su kawai to za ka sallah ya kamata mu ƙara rike ta sosai kuma akwai wata magana da rannan na faɗa ba shi ne mai tsawo zamanin manzo alaihi salatu wassalam duk kwadaitar wanda yake yi na a zo a yi sallar jami'i sallar jami'i ita ce wanda yake yi din in ya gama a masallacin manzon Allah ba a yin wani sallar jami'i kuma na biyu ba a yi wannan wani abu ne daga baya aka kirkire shi a yi ta yin jami'i a masallatai da yawa amma zamanin ma'aiki alaihi salatu wassalam in yi sallah da mutane duk wanda ya zo zai yi sallah ya shi kadai da haka a malikiya za ka ji sura sun an sassauta ya aka ce wa yukrahu takraruha bi masjidin lahu ratib an karhanta a maimaita wani jami'i a masallacin da yake da limami taka maimai saboda manzon Allah baya haka sahabbai ba sa yi da haka su ake da lokacin sallah kowa ya zo a yi kawai wanda ya saka cibe ba kuma bai shi kadai daga baya ne da ake ta dan sassauta amma kaga in ka in dai baka samu na farkon ba ka ka shiga cikin kaula nake ba ka da wani garantin hakikanin samun jami'i sai ka shiga cikin sabanin malamai wasu ce ana yi wasu ce ba a yi amma shi ne manzo Allah bai yi ba haka ayi ta hadari ko sai ka shiga cikin ƙila wa ƙala na samu jam'i ban samu ba wannan na farkon da za a yi shine hakikanin jam'i kuma ka je kai dogon bincike cikin karatu da gani ina ba ta gane wannan to alhamdulillah Allah ne da yake muna salata sannan wa min ma razaqnahum yunfiqun suke ciyarwa daga abinda muka azurta su wannan ciyarwa din kamar yadda na faɗa da kala kala akwai ciyarwa wadda ta shafi tsakanin mutum da ubangiji zakka ke bana abin da ke isa zakka a lissafin da muka yi wato miliyan ɗaya da dubu ɗari tara da wasu 'yan tarkace in Allah ya ta zuwa gobe zan ƙara tattacewa tun da kusa miliyan biyu 'yan ɗan dubu kaɗan ne babu a miliyan biyu ina tunanin ma kamar ta arba'in ne ko da sittin a ba dai zuwa gobe zan tabbatar an zaga a miliyan biyu kusan dubu sittin ne babu ko dubu arba'in wannan shi in kana da kuɗin da suka kai wannan kuma sun shekara za ka yi masu zakka kuma a matsayin dole ba sai Allah na shekara ba ko ka yi ko ka shiga wuta domin ita zakka din yadda ka san sallah a musulunci tana rukuni ko haka ita ma take da rukuni in dai ka samu abin da za ka yi zakkar dole kawai ba magana a ita ma wa'azi ka taimaka taimaki kanka ne ka yi kawai in baka taimaki kan kayi ba kuma to ga wuta kan wallazina yakunzuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillahi fabashshirhum bi'azabin alim kana da kudi ka tara baka zakka ko kuma kana yin ta dabara baka hiddawa duka Allah ta'ala ya ce to ai ma bishara akwai azaba mai radadi kuma yace yawma yuhma 'alayha fi nari jahannama wa tukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum ranar da za a ibi duk dukiyar ta ko mun yawanta sai a sanya ta a wutar jahannama sai ta yi zawur ba a wutar duniya ba ta jahannama sai a rika kona wa mutum goshinsa da fuskarsa da kuyabansa da kuma bayansa malamai suka ce me yasa ake haka an ce saboda duk wanda bai san hidda zakka din nan ko bai san hidda ta yadda ya kamata idan an zo an mai nasiha sai ya murtuke kaga da me ake murtukewa da fuska to zaka sai a kona fuskar to idan kuma wa'azin ya fara yin zafi sai ya fara dan karkacewa ko to yasa za a kona kuibin nasa idan kuma abin ya lalace mai gaba daya fa sai ya juya baya ko to yasa za a kona bayan nasa haka zakka farilla ce duk wani wanda Allah ta'ala ya hore ma dukiya wanda zai yi zakka dole dole dole dole ya bada ba magana ya taimaka ko ya ji tsoron Allah a'a kawai dole ne yayi sannan kuma wani zai ce to ai nawa ake rabawa in dai zakka ce ta kuɗi ana raba ta gida arba'in sai ka ba da kashi ɗaya misali da mutum yana da miliyan arba'in kaga zai ba da zakkar nawa miliyan ɗaya miliyan ɗaya ita ce zakkar Allah tabaraka wa ta'ala shi ya baka miliyan arba'in din ba dabara kawai inda dabara kace ta kasuwanci wasu sun ninka in wani economy ne duk karya ne wasu nan kaga idan wata hikima ce wani ya ji ka amma Allah da ganin damar sa ya mallaka ma miliyan 40 misali sai kuma dan ya ce ka dauki miliyan 1 ka raba wa talaka wanda ƙara farin jini ba za ka ko abun su su ji daɗi su ma addu'a ka ba su sai kuma ka rika ganin kyashi kaga ai ko ko a hankalce wani dan adam misali dan adam ma dan uwanka ba wai Allah da ya halice ka sai ya dauki miliyan 40 sai ya ce ga yanan kyauta amma da Allah wani in dai miliyan 40 din nan in dai ta shekara in dai ta shekara a hannunka da Allah ka samu makwata da yan uwa ka samu miliyan ɗaya duk raba masa ni iya abin da nake so da yake ai kira inda ana ma wani Allah sujada da hasjira ya kai mashi saboda abin da ya nema kai shi ba shi ya ce ka ba a'a wani farin jini ya neme ya sai maka a wajen mutanen da ke kusa da kai da makotanka da sauransu yana tunanin kai kun ba za ka wannan tunanin ba da haka sai ya tilasta ma sai kayi wannan to shi ma Allah tabaraka wataala ya san yan adam yadda muke da ƙoro da rowa da kashi wani in aka bashi ba a ce ai zakka ba wallahi wani in zai mallaki abin da yake arzikin jihar Katsina zai iya fitar da miliyan ɗaya ya ba mutane ba zai ba da da Allah jama'a wannan haka ne ko ba haka ba to Allah tabar kuma ya san kuma Allah ya san mutum bakin jini zaka ala'ance ka a tsine maka musibu iri iri za su rika tasowa wajen haka to sai Allah ta'ala ya ce to wa'annan talakawan da suke gefen ka raba dukiyar ka 40 duk shekara ka daddaka duka ba su in kana da tunani kai aka ba kariya wajen haka kaga zaka samu saukin hasadan mahassada zaka samu saukin muguntar masu mugunta zaka samu wato ainihin sauƙi-sauƙin talaka wanda talauci ya musu zafi kai kuma suna ta ganin kana ta garawa ko tunda misali mutum ya ka dan tsakko ya dan yi haka ya ila kokar yawa ne ba kana yi zuwa ya ka saka mai wata dubu biyar ka ko goma ka ce ga wannan sai ka kai alhaji wani Allah saka da alheri kaga zai ji daɗi in wani akwai wani mugun tun haushi ko wani mummunan kudiri ya kauce to ai kai aka taimaka ta irin wannan to yasa duk abin da ya ga shari'a ta kawo akwai hikima mai girma cikin abu sai dai idan kai ba gano ba to kuma akwai siyarwa wadda ta shafi nan ƙasa matar mutum in kai aure dole kai za ka siyar da ita wannan shari'a ta dora maka dole ko da ita ce ta ninka ka wadata so nawa kai Allah ya dora mawa in tana siyar da kanta kamar yadda na Khadija ta rika yi lokacin da suke tare da ma'aiki alaihi salatu wasalam eh an Allah saka mata da alheri amma ka sani nauyinka ne take sauke maka kuma ran da kai gori mata su ji wannan da kyau ran da kai gori gaba daya ta ruguza ladanta ita ke siyar da kai shekara ɗaya shekara biyu zuwa shekara goma rannan kawai ana wani abu da shi abinda nike siyar da kai mai ka isa shikenan duk ta ruguje gaba daya matan mutum ita zai siyar da ita ƴaƴanka wanda ka haifa kai za ka siyar da su a matsayin dole dole kawai amma an ce akwai iya lokacin da wannan siyarwa take karewa idan ya mace ce har sai ta yi aure ta tare gidan mijinta idan ɗa namiji ne idan ya balaga kuma bai da wani nakasa a jikinsa nakasa kamar ko wata gurguntaka ko makanta ya balaga lafiyar salau kuma an nuna mai hanyar da zai samu abinci a gane wannan sharadin kuma ya kama abin ya kankama to baban shi yana isa je je ka rika siyar da kanka amma kawai ya balaga ya hiya shi lokacin ka ce sai ka ban ka siyar da kanka to ya je yi sata kenan siyarwa ba ta fada kanka ba sai in ka nuna mai wata sana'a ya kama gashi ta kan kama zai iya siyar da kansa sannan kana iya cewa na da in ka yi ra'ayin haka ina ba ta an gano wannan sannan kuma akwai inda zamanin bayi ne su ma bayi haka mutum zai siyar da su sannan kuma idan kana da dabbobi ko wasu tsuntsaye kai Allah ya dora ba ka ciyar da su wa'anda suke da dabbobi suna barin suna shiga gidajen mutane suna cinye gari da sauransu su sani cewa duk abin da dabba su ta ci yara ta yi a wuyansu ai mun karanta an ce dole idan mutum yana da dabbobi ya turke su ya ba su abinci idan kuma ya gaza yin wannan ya samu wanda zai rika tura su can daji suna yin kiwo idan ya gaza wannan al'umarce shi ya saida idan ya ki saidawa hukuma ta saida ta bashi kuɗi haka aka ce da aka shi tsarin musulunci inda za a yi shi za a zauna lafiya ba wanda zai yi kuka da wani wannan shine tsarin siyarwa kuma iyaye su kuma akwai siyarwa ta iyaye idan iyayenka gashi ta girma su kuma ba su da wadatar da za su siyar da kansu to dole kai za ka siyar da su mahaifin da mahaifiyar dole dole ne wannan ba magana ka bai da na faɗa in ka ƙi ma za a kai ka kotu a rika tsaga masu abin da za ka rika ba su ko duk kullum ko ko duk sati ko duk wata dole ne wannan kawai matukar baban da mahaifiyar ba su da abin da za su iya rike kansu idan kuma mahaifi ne kadai za ka ciyar da shi kuma in ya gwada yana bukatar aure kuma dole sai ka yi mashi tunda kila mahaifiyar ta ka tara su ko ya rabu da ita kuma idan ya auri matar tashi sai ka ciyar da matar tasa dole wannan a gane ba ra'ayina nake faɗi ba wannan dina cikin lardaban fiqh na malikiya sai ka ciyar da matar mahaifinka dole ko da ba ta san gaskiya saboda ai Allah kake shi Allah ai yana san kai sai kai haka kuma shi zai baka sakamakon da zai baka ba dan ita zaka yi albarkacin ai ta zama matan mahaifinka ne to idan aka yi haka randa ya nemo ya ce zai aure ta biyu to sai dai in kana neman albarka kuma amma in ba haka ba a ka'idar shari'a in ta keke da keke to in ya nemo ta biyu shi da ciyar da ita kai dai an ce dole ka ciyar da shi da matarsa guda ɗaya amma in ya rakito ta biyu saboda ya ga wata ta yi masa da sauransu to in kana neman albarka duk da ba hakkin ka bane sai kai mashi kuma ko ni ne haka zan yi gaskiya kai mashi dan ka samu albarka duk da ba dole bane akan to ai dan kai me zai ji dadi ko kuma yace Allah ya ma albarka kuma a wannan addu'a za ta musu in kuma ka ki mai zai ji haushi to wannan haushin kai alheri ne gonka to wannan shine haka nan mahaifiyar mace in mahaifin shi ya rasu to mahaifiyar za ka ci gaba da ciyar da ita in ta gwada tana son ta yi aure za ka yadda ta yi aure amma na akwai sharadi idan ta auri mutumin da bai da shi ta gwada sai ka ciyar da shi shara ba ta dora masa ba akwai bambanci tsakanin wancan matsalar da wannan matsalar wannan karin kaga ta auri wanda shi aka ce ya ciyar da ita ko da haka kai yanzu in ya gama ciyar da ita kai za ka ci gaba da ciyar da mahaifiyarka shi kuma ya je ya ci da kansa ai shi ma yana da yaya kan wani gudu an gane bambancin amma ita ta ka ci ka ci gaba da ciyar da ita nan ma in kana neman albarkata sai ka hada hada shi din amma ba dole bane shi sai ka ciyar da shi ina ba ta an gane wannan amma fa in ta auro wanda dama ta san talaka ne amma in ta auro mai dama dama yana cikin ci gaba da ciyar da ita ana ta tafiya lahiya lau sai ran nan ya talauce ya rasa yadda zai yi to da ciyar da ita da shi ya zama dole a kansa zama ana gane bambanci waɗannan karatuka tunda ta auro shi da halinsa da wadata shi gurgudu sai ar sai za yaron ya kare al'amura suka lalace to yanzu ciyar da shi da ita dole ne kamar mahaifin to da haka wani wannan yana daga cikin wa min ma razaqnahum yunfiqu suna ciyarwa daga abin da muka azurta su wannan bisofi ne na almuttaqina Allah ya sanya mu a cikin su wallazina a wallazina yu'minuna bima unzila ilaykum kuma su ne waɗanda suke yin imani da abinda aka saukar gare ka ya rasulullah shine me alqur'ani ko shine wancan alkitabu din malaman ulumul qur'an kamar yadda yazo cikin at-tafsira fi ulumul qur'an cewa qur'ani yana da sunaye guda hudu duk abinda kaji wanda ba guda hudun nan ba sifofin qur'ani ne ba sunayen shi ba kamar me akwai alqur'ani an gane ko akwai alfurqan akwai alkitab akwai azzikr wannan guda hudu su ne kadai suna alqur'ani amma duk sauran irin su nur mubarak da sauran duk wannan surofi ne na alqur'ani zaka su ne wanda suka yi imani da abinda aka saukar gare ka ya rasulullah wa ma unzila min qablik da kuma abinda aka saukar kafin ka na daga littattafai din can wajen guda ɗari da uku kenan inda shi ƙur'ani shi ne siffar na ɗari da da hudu kaga dai magana imani ta ƙara dawowa dole sai an yi imani da ƙur'ani da kuma da littattafan baya kuma wanzu da min qablika wa bil akhirati hum yuqinun sannan kuma dangane game da lahira su masu yaqini ne akan ta kaga magana imani da al yawmul akhir kaga ya zo anan ko inda kan alladina yu'minuna bil ghaib kaga anan gurin Allah tabaraka wa ta'ala ko mala'iku sai shiga anan sannan kuma bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika da tattafai sai shigo wa bil akhirati hum yuqinun ga maganar lahira nan kuma ta shigo wannan shine wato ainihin fassara wannan ayoyi wa bil akhirati hum yuqinun to sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ulaika ala hudan min rabbihim waɗancan wa'anda ma'ana al-mawsufuna bima zikira wa'anda aka sifanta da waɗannan sifofin da da suka gabata wanda aka ambata ala hudan min rabbihim su ne suke kan shiriya daga ubangijinsu duk wanda ya tsinci kanshi akan wannan sifofi to shine ke kan shiriya daga Allah wa ulaika humul muflihun waɗannan kuma bayi su ne waɗanda suke masu rabauta Allah ta'ala ya sanya mu cikin wannan to amma in gaya mana wani hadisi na ashabu sunan na ga al-bukhari ma roce shi yace khamsu salawatin katabahunna Allahu ala ibad salloli guda biyar din nan Allah ya wajabta su akan bayi man jaa bihinna duk wanda ya zo da waɗannan salloli guda biyar walam yubayyi minhunna shay'an bai tozarta komai a cikin su ba istighfafan bi haqqihin dan wulakantar da haƙƙin su bai yi wannan ba kana lahu inda Allah ahadun an yudkhila aljanna yana da alƙawari tabbatacce a wajen Allah cewa Allah zai shigar da shi aljanna alƙawari ne wannan sai kiswa wa man lam ya ji ibihin wanda kuma bai zo da su ba lam ya kulla ku inda Allah ya ahadu to ba shi da wani alkawari wa da Allah in sha'a azaba in Allah ya ga dama sai ya mai azaba wa in sha'a afa in ya so kuma sai ya mai afwa to wannan kaga yana ƙara karfafa mana jama'a mu ƙara kula da sallah wanda ke wasu sai ta ya daina wanda ke ɗaukar ta a kan mataki na biyu ko na uku to ya dawo da ita kan mataki na ɗaya domin da ka cire kalmar la ilaha illallah muhammadun rasulullah ba ka da wani abu kamar sallah kuma sannan nasiha da zan mana kayan lokacin ƙarewa ya yi mu sani cewar mu nemi yarda Allah kawai kada mu nemi yarda mutane mutane an ce riban nasi ghayatul la tudrak in ka ce yardan mutane za ka nema ka nema abin da ba a samu lokacin da zai wannan zai yarda da kai lokacin wannan zai fushi da kai to ina ruwanka da su ka nemi yardar Allah nana Aisha ta rawaita hadisi daga ma'aikin Allah take cewa idan ta ce ta ce ya ce man talaba ridallahi bi suqdil khalqi radiyallahu anhu wa arda anhu an duk wanda ya tinkari fushin kowa yarda Allah kawai yake nema ba ruwan shi wani ya gamsu kowa ne ba ya gamsu ba in dai abin Allah ya yarda da shi ya tinkari wannan kawai ya tinkari fushin mutane dan ya sami yarda Allah to zai samu fa'ida guda biyu Allah zai yarda da shi kuma sai Allah ya sanya mutane mafi yawanci sun yarda da shi an gane ko sayyidina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu yana cewa in kana so ka samu kidahumi shine wanda yarda wato yaban wani Allah yake birge shi ko wanda zargin wani Allah yake damun shi ai ma'ana in dai ka yadda abu cewa na Allah ne to duk wanda zai zarge ka kan wannan abin ka ci gaba da yi karka waiwaye shi dan an tashi ba da sakamako ba shi zai baka sakamako ba haka nan kuma in ka gamsu abu ba daidai ba ne komin yadda wani zai yi fushi da kai kan kai kayi wannan abu kar ka damu da shi in an tashi za a zarge ka kan wannan abu ba shi zai zarge ka ba ina nin a ranar lahira so da haka jama'a mu rika tsayawa tsayin daka wajen fuskantar lamarin Allah ko mun wahala shi al-imam al-ghazali cikin mukashafatul qulub da qutul qulub da tafai ne da subanci yake cewa ita daga idan nace daga ba fa fada nake ni ba jama'a gane wannan daga ma'ana jajircewa a cikin lamarin Allah ba kowa ke iya yi ba sai jarumin gasken gaske yace amma fada a filin daga da takobi sai mutane da yawa suna iya yi wanda zai iya yin wannan sai ka samu mutum 40 amma in aka girka su akan daga tsayawa kan lamarin Allah umarni da hani ba za su iya ba saboda kila wanda zai in ce kaza wanda zai ce da shi ake ko ko in nace kaza wani zai jin an bata mai ne ko in ne kaza in ne kaza wannan ya sa wani ya dinga boye gaskiya yana ta abin da saboda zuciyar shi ba za ta iya jure ma fushin wani ba da wani da wani an ga ko shi ko bakin daga inda ka iya sara takobi wanda ka da shi ne kawai ka bige shi ko wannan wani abu ne na tafiya mai nisa kullum cikin takai da haka mu rike wannan da kyau sannan kuma mu lu- mu- mu- mu kiyayi abubuwan da suke bata aiki kaga yanzu zamu shiga cikin ramadan mu kiyaye muku bidatul amal abubuwa masu rugurguza aiki ina ba ta an gane wannan na daga cikin su abin da ke rugurguza aiki ka ɗauki wato giba ka ɗauke ta shine hirarka da an zauna majalisa ku ɗauko hirar wannan da zancen wannan kuna rugurguza azumin ku ba ku sani ba mutum ya kiyaye wannan iya kiyaya sannan kuma yana daga cikin abubuwan da suke rugurguza aiki shine mutum ka rika aikata ka rika aikata wani abin da shari'a ta ambace shi daga cikin muhimmilat al'amal kamar wato na faɗi giba ko kamar irin su namima an namimanci yana daga cikin abin da ke rugurguza aiki gaba ɗaya haka nan girman kai shi ma yana daga cikin abin da suke rugurguza aiki duk mutum ya kokarin iya ikon sai ya yi irin waɗannan abubuwa sannan kuma mu ɗauki ƙaunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mu sanya ta a gaba to in ka sa ƙaunar manzan Allah gaba akwai akwai kuma kalubale a gaban ka shine dole ka so ahalin gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ko ka so manzan Allah idan kana da dar wajen ahalin annabi sabon an gane ko na na Fatima Al-Hassan Al-Hussein da Zainab da Ummu Kulsum da Muhsin da Abu Ali da shi kai sai na Ali da Sa'ala Aqil da Sa'ala Jafar wannan dai dangi na manzo Allah in dai kana da wani abu a game da suna na wani kulli to ka sani cewa wallahi ƙarya kake ba ma san annabi kake ba dan na rufe yanzu da za a yanzu ga wani nan gurin ga dan shi sai ka ware shi kace kana sai shi amma ba ka san dan shi ai shi zai fara shaki ma wuya kuwa ya san ƙarya kake yi ya san kawai mai yaudari ne kai shi din ma akwai wata manufa da ta ma na ce mai tunda dai baka san dan shi ya san kai ma soyayya da kake mai ba ta gaskiya ba ce ai ku Hausawa suna wani karin magana ko maso da maso mene maso uba ya so dan shi haka ake cewa ko maso uwa ko ya so danta haka ne kuma to bacin nan kuma dole ka so sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan kana son manzo alaihi salatu wasallam kana son ahlul bait kuma sai ka tura sahabba annabi ka gwada kuma ka soki wannan ka taba wancan ka taba wancan nan ma ba inda zaka nan ma ba inda zaka shi ko ba ko mu dauko ayoyi ba yanayin mu'amala na zahiri suna gwada haka yayin sai ka samu mutumin da mukarraban shi na hakika wanda ya gamsu da su sai ka ware ka ce ni kai nake so amma waɗannan wani bai da sai kai ma sai ka ban ku so da kai yanzu ka zo neman shigowa kake gun shi su ko waɗannan tuntuni ya jarraba su ya san yadda suke game da shi wanda Allah ya yabe su ya ce suna nan ya ce huwa allazi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin Allah ya karwace ka da taimakon shi kuma ya karwace ka da wannan mu'minan na kusa da kai an gane ko kai kuma sai ka ce zaka ture kana san annabi da ahlul bait amma su kuma a ture su nan ma ba inda zaka to Allah ta'ala ya tabbatar da mu al-siratul mustaqim zuwa idan Allah ta'ala ya kai mu gobe wasu abubuwan da suka shahi suratul baqara za mu dauke su dan shi ma akwai fa'idar haka na falalolinta idan muka dauke su da farko daga nan sai mu ci gaba da tafsir din yanzu yadda mun mun karanta ayoyi guda hudu ko wanda suka shafi ko biyar ne biyar ne ko wanda suka shafi mu'minai to gobe kuma za mu karanta ayoyi guda biyu game da kafirai yana tunanin biyu ne ko ko sun wuce ga adaran ma inna allazina kafaru la yakun sawan alaihim an zartaw am lam yakun la yakun Allah ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum azabun alim ayoyi biyu ne kafire duk yawan su a duniya ayoyi biyu Allah zai ba su amma haka nan aka fara wa minan nas din nan nan matsalar take dama wajen munafikai za a ga yadda Allah ta'ala zai canza salon magana saboda munafiki ya fi kafiri illa kaga wa minan nasu man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir in aka tafi za a dinga tafiya ya kaji gonan Allah ko sai an yi nisa an tafi har an an sai an yi kamar an gama ko ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda wa ma rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin sai kuma a canza salo masaluhum an gane ko saboda illar su da sharrun kuma aka tafi masaluhum din sai an buga wasu misalai masu ɗaukar hankali ƙarshe ne sai Allah tabaraka wa ta'ala sai ka ja su walau sha Allah la zahaba bi sam'ihim wa absarihim inna Allah ala kulli shay'in qadir to duk in mun zo nan gurin za a ji bayanan da Allah tabaraka wa ta'ala yayi abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada wanda muka faɗa da kuskure Allah ka yafe mana ka gafarta mana